بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب ما جاء في العتمة والصبح مم.
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة آه.
حرمة ه- حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آه.
بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح آه.
لا يستطيعونهما أو نحو ذلك آه.
أو نحو ذلك أو نحو هذا تونه نعم باب ما جاء في al'atamati was-subhi wannan babi yana magana dangane da abin da ya zo shi daga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da bayani akan fadala ta halartar sallar isha'i a cikin jama'a was-subhi da kuma halartar sallar asubahi cikin jama'a Ubaidullahi ya ce haddatsani ya haya, mahaifina ya haya bunu ya haya allaitsi ya zantar da ni, an malikin shi kuma ya jiyo daga al'imamu Malik, an Abdurrahman bin Halma- Harmalat al'aslami, shi kuma ya jiyo daga Abdurrahman ɗan Harmala al'aslami al-Madani. an sa'id ibn al-musayyab shi kuma ya jiyo daga sa'id dan musayyab anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace bainana wa bainal munafiqin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace tsakankaninmu da munafikai akwai alama wanda take warewa tsakankaninmu akwai wata shaida wanda daga ka ganta za ka iya bambancewa tsakankaninmu da munafukai shuhudul isha'i wa subhi ita ce halartar sallar isha'i cikin jam'i da sallar asubahi wato duk wanda kaga yana halartar sallar isha'i cikin jam'i da sallar asubahi to ka cire shi daga layin munafukai ka shigar da shi layin mutanen kirki abdullahi dan umar ko wani daga cikin sahabbai yake cewa mun kasance muna muna na zato ga mutum idan ya zamanto baya zuwa sallar asubahi cikin jami muna mai mummunan zato saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kawo wata alama wanda idan aka leƙa ta a ga akwai ta a tattare da mutum to ya fita daga cikin munafukai amma in aka ga an rasa wannan alamar a wajen wannan mutumin to za a saka shi ne a layin munafukai to a nan wani hadisi hadisi ne wanda yake mursal saboda sa'idu ibn al-musayyab baya daga cikin sahabbai to ya ce annabi ya faɗa to wani hadisin kamar yadda malamai na hadisi suka faɗa wato a bai zo- bai zo shi ba wato mausul zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu bai zo ba musnad zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu kamar yadda ibnu abdulbar annamri cikin littafin wato at-tabhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asani duk ya faɗa an gane ko da haka sai dai akwai wato waɗansu hadisai waɗanda suke ɗauke da irin wannan ɗin ma'anar an gane ko wanda suke nuni akan salatul isha'i da salatul subihi waɗanda suke munafukai ba sa halartar su waɗansu suna cikin sahihaini waɗansu suna cikin muslim waɗansu suna cikin bukhari wato waɗansu suna abu dawud waɗansu suna tirmidhi waɗansu kuma suna sauran waɗansu littattafan an gane na'am la yastati'unahuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce munafukai ba su da ikon halartar sallar isha'i a cikin jam'i da sallar asubahi saboda sallar isha'i ana yin ta ne cikin duhun dare shi kuma munafiki yana yin sallar shi ne saboda mutane su gani amma in ya laɓe ya yi kuskus shi kenan zai iya zama a cikin gidan shi bai huto masallaci ba wanda ba sa sallah a masallaci ɗaya in suka haɗu da shi ya ce je a sallar isha da na huto mu gama ba ya ce ai ba masallaci ɗaya muke sallah da kai ba an gane ku haka nan ita ma asuba asuba lokaci ne na daɗin barci sai mai ƙoƙari yake tashi ba wai a cikin masallaci ba ko a gida ma sai mai ƙoƙari yake tashi ya yi ta a lokaci an gane ku to don haka halartar su cikin jam'i suna da kwai mahimmanci sosai saboda tabbatar da imanin mai imani da kuma korewa imanin wanda yake jabbi an gane ko au na hawa haza wato ko kuma makamancin wannan wato ma'aiki alayhi salatu wassalamu imma qala qala bainana wa bainal munafiqina shuhudul isha'i was-subhi la sadi'unahuma ko kuma wata magana wanda take makamanciyar wannan din wanda tana ɗauke da wannan ma'anar din na'am wa haddathani an malik an sumayy maula abi bakr bin abd arrahman an abi salih bin samman an abi hurayra أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في طريقه إذا وجد غصن شوك إذا إذ إذ وج- إذ- إذ وجد غصن شوك على الطريق نعم فأخره نعم فأخ نعم فأخره فشكر نعم فشكر الله له fashakar Allahu نعم lahu فشكر الله له فغفر له وقال وقال الشهداء نعم خمسة المطعون المطعون والمبطون والغريق والغرق وصاحب الهدم وشهيد والشهيد في سبيل الله وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والسبيل لأتوهما ولو حبوا wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an sumayyin maula abi bakri bin abdurrahman shi kuma ya jiyo daga sumayi yantaccen abubakar ɗan abdurrahman an abi salihin shi kuma ya jiyo daga abu salihin samman an abi hurairata radiyallahu an shi kuma ya jiyo daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata ga abu huraira anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙal haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yayin da wani mutum daga cikin al'ummun da suka gabace mu wani mutum yana tafiya a kan wata hanya yana tafiya a cikin wata hanya ya biyo wani titi iz wajada na shaukin kawai kwatsam sai ya ga wani reshe na wata bishiya wanda take ɗauke da ƙaya wata bishiya wanda take da ƙaya ta ga- ya ga wani reshenta alal tariq ya shigo kan hanya wanda ya zo wucewa zai iya cutar da shi na haya a saman abun hawa ko wanda yake tafiya a ƙafafunsa shi kenan fa'akharahu wato sai ya nesantar da wannan reshe daga jikin wato wannan daga cikin hanyar nan sai ya ɗako da gatari ya sare wannan reshen da yake cutar da bayan Allah ya ce saboda mutane in suka zo huciya su huce ba tare da suna shakkar gurin ba ya aikata wannan aiki fa shakara Allahu lahu fa ghafara lahu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi wannan aikin nashi wato shine Allah ta'ala ya gode wa shi wannan bawa ɗin wanda ya yi wannan aikin na alkhairi na gusar da wannan bishiya wanda take wannan reshe na bishiya mai kaya daga kan hanya ta mutane don kada ta cutar da su fara lahu a dalilin haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya gafarta mai laifuffukansa ya gafarta mai kusakuransa to za mu ga a wannan hadisin wata alaka ce ta sa malam ya kawo wannan hadisin wannan hadisi ne mai cin gashin kanshi kawai hadisi ne guda uku al'imamu malik ya kawo su guri ɗaya saboda dukkaninsu suna ɗauke da isnadi ɗaya ne an gane ko shi yasa ya kawo su guri ɗaya amma hadisi ne guda uku ya kawo su a gami ɗaya waɗansu daga cikin malamai sun yi ta ƙoƙari su lalumo dalilin da ya sa al'imamu malik ya kawo wannan hadisi na farko a cikin wannan babe na abin da yake magana a kan sallar isha'i da asubahi saboda ya nuna maka cewa kada mutum musulmi ya rena alherin da zai kada mutum musulmi ya rena aiki na alkhairi da zai saboda zai iya yiwa wani ɗan kaɗankin aiki da bawa zai aikata shi shine dalilin shiga aljannar shi to ina kuma ga halartar sallar isha'i cikin jam'i da kuma sallar asubahi cikin jam'i kada mutum ya rena ladansu an gane ko haka waɗansu ka ce waɗansu kuma suka ce a'a al'imamu malik malaminsa sumayyu maula abubakar lokacin da zai zantar da shi ya zantar da shi ne dukansu waɗannan hadisan a game da to shi yasa kuma shi ma al'imamu malik sai ya kawo su kamar yadda ya ji daga wajen malaminsa ba tare da ya cire komai ba a wajen malaman hadisi akwai abin da ake ce da shi taqdi'ul hadith to taqdi'ul hadith shin ya halitta ko bai halitta ba wannan insha Allah idan muna karatun musdalah wato za mu tattauna akan mas'ala kamar yadda al-Imam Suyuti cikin littafin alfiyarsa yayi bayani akan wannan din an gane wa qala sannan kuma a hadithi na biyu ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ash-shuhada'u khamsatun wato shahidai na lahira nau'i biyar ne na farko daga cikinsu almatsa'un akwai wanda ya mutu a dalilin alloba dukkan wanda ya mutu a cikin alloba ya matukar musulmi ne shi to yana daga cikin shahidi yana daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su daraja mai girma zai ɗaukaka su a wajen shi. Walmabatun da kuma wanda ya zamanto sababin gangarawar shi lahira wato ciwon ciki ne. Ciwon ciki ne yake ko kuma gudawa ko kuma wato cikin ne ya saka. an gane ko wannan imma mardul batsan ko kuma gudawa ko kuma cikin ya saka to wannan duka inda mutum ya zama to wannan shine sababin rasuwar shi to yana daga cikin shahidai wal ghariq da kuma wanda yake dulmiyayye wanda ya zama to sababin barin shi duniya wato dulmiya ce yi a cikin ruwa in dai musulmi ne ya mutu a cikin ruwa to ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce yana daga cikin shahidai an gane ko wasa hibul hadam sannan kuma na hudu da mutumin da ginin ya fada mishi ko wata salanga ta fada mishi ana gina wata rijiya ta gabce ta fada mishi to wannan shi ma in dai musulmi ne to ana kyautata mai zaton yana daga cikin shahidai ya yi shahada an gane ko washahidu fi sabilillahi na biyar da kuma wanda a kashe shi a filin yaƙi na ɗaukaka addinin Allah to wannan shi ma yana daga cikin shahidai wanda shi ne arraƙamul awwal wato shi a shahidu fi sabilillah ya sha bambam da sauran waɗannan shuhada hudu an gane ko yana da kwai daraja mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tana data ga waɗanda suke shahidai ne wanda aka kashe su a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah sannan kuma kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadithi na al'imamu tirmidhi daga cikin shahidai wanda aka kashe su a wajen yaƙi na ɗaukaka addinin Allah, wata rana Jabir ɗan Abdullahi ya zauna yana tagumi, ya yi tagumi yana tuna baban shi gashi ya rasu, shi kaɗai ne namiji a cikin ɗiyan shi yana da ƙannu guda shida mata kuma kowace bata mallaki hankalin kanta ba wato yana tunanin wannan manzon Allah ya zo zai huce ta wajen shi ya ga ya shiga cikin damuwa manzon Allah ce kana so in baka wani labari ya ce eh ya rasulullahi manzon Allah ya ce a kaf baki ɗaya wanda Allah ta'ala ya amshi ransu ba wanda Allah ya yi magana da shi baki da baki sai babanka e ya ce mashi tamanna alayya abdi ya ce bawa na kaso duk abin da kake so a wajena ni zan maka ya ce ya ubangiji abin da nake so shine a maida ni duniya in je in yi mutuwar shahada in dawo a maida ni in yi mutuwar shahada har sau goma Allah ya ce a ba za maka wannan ba ya gudana a wajena shine kawai mutuwa ɗaya ce eh duk wani abin da za ka yi buri ka yi buri amma ba wannan ba komawa duniya babu zancen koma duniya a shiga wata fajikin an gane ko wato duk wanda ya yi mutuwar shahada babu wani wanda zai so a duniya yana lahira yana cikin ni'ima kaji ya ce a dawo da shi duniya ya yi irin wannan mutuwar in ban da shahidi an gane ko wanda za a ga suna cewa ya laisa na nu raddu wala nu kadhiba bi ayati rabbina wannan kafirai ne amma daga cikin mumine wanda bayan ya mutu zai yi mangarin ya ce a dawo da shi duniya shahidi ne an gane ko kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa na'am ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce lauya alamun nasu mafin nida da a ce mutane sun san abin da yake cikin kiran sallah na ɗimbin lada da alkhairi da albarka wasaffil awwal kuma da a ce mutane sun san abin da yake cikin yin sallah a cikin sahu na farko a masallaci na alkhairi da albarka da fadala manzan Allah ya ce sun malam ya judu sannan kuma ba za su samu damar yin ladanci ba su samu damar yin kiran sallah ba ko kuma ba za su samu damar shiga wannan sahu na farko ɗin ba illa an yastahimu alaihi face sai sun yi ƙuri'a a kan shiga wannan sahu ɗin lastahamu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi da sai sun yi ƙuri'a ɗin inda a ce mun san ɗimbin ladan da yake cikin wato yin sallah a cikin sahu na farko da alkhairi da albarka wanda Allah da mala'ikansa suke yin salati a gare su duk wani wanda yake sallah a damar sahu sahu na gaba Allah da mala'ikansa suna mai salati inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna alama yamini saffil awwal Allah da ma'aikanshi Allah da mala'ikansa wato suna yin salati ga waɗanda suke yin sallah a daman limami a sahu na farko an gane ko to kai yanzu in ka san Allah zai yi maka salati annabi zai mala'ikai za su yi maka salati ya za a kai garaje akan wannan sahu na dole kai dubara ka shiga ka kutsu in ana dan bada wani ba dan sunna saboda a bari ka shiga za ka sanna to amma mu saboda mu san kimar su ba za ga wani ya zo shi sauhun na farko ma bai cika ba amma shi na baya ke so ya tsira saboda ta an yi kane kane kane ya shiga a matsayin shi amma nan in ya tsira na shi kafin dai mutane su tarro shi to an gama sallah shi kuma kullum yana rasa salatin Allah da mala'ikan shi na'am walau ya'lamuna ma fi tahjir manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da a ce mutane sun san alkhairin da yake cikin wato attajir buga sammako mutum ya ɗauki sammako ya tafi masallaci kafin lokacin sallah ya kafin a yi kiran sallah mutum ya tafi masallaci idan da rana ne sallar azuhur ya tafi da garjin rana idan da la'asar ne kafin limami ya zo shi da minti ashirin ko talatin ya tafi ya je yi na filolin shi kafin a yi kiran sallah idan da magaruba ne da zarar rana ta fada ya shiga cikin masallaci idan isha'i ne ya zauna ma bayan magarubar har isha yana karanta alkur'ani ko yana waɗansu azkarun a cikin masallaci idan asuba ce ya tafi tun da wuri to da a ce mutane sun san cikin abin da yake cikin halartar sallah da wuri-wuri na ɗimbin lada da alkhairi manzo Allah ce lasta baqu ilaihi yace lalle da sun yi tserere da sun yi rigaye zuwa gare shi da ka gani kana zuwa masallaci da asuba ana sallar asuba karfe 5:40 amma ka je ka tun karfe 4 ka ga wa'in su sun rigaye ka wato a ce maka in sammako ka buga wani a hanya ya kwana an gane ku to amma wani za a ga yanzu masallacin karfe biyar da arba'in ake sallah amma in ka zo karfe biyar da rabi ma ko buɗe shi ba masallacin ladan ma sai karfe biyar da talatin da biyar yake zauwa in ya zo shi na asalatu ana gamawa bai wuce minti biyu minti uku liman ya shigo an yi sallah ana yin sallah bayan minti sha biyar in ka je masallacin ba kowa an watse an gane ko irin wanda aka musu sata kenan na'am walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atawhuma walau habwan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce da a ce wato mutane sun san abin da yake cikin halartar sallar asubahi da sallar isha'i a cikin jam'i da sun san abin da yake cikinsu na alkhairi da albarka da daraja da lada la'atauhu ma walau habwan manzo Allah ce lalle wallahi da sun halarci waɗannan sallolin guda biyu ko da da rarrahe ne ko da da rarrahe ne da sun tafi wannan sallar an gane ku na'am حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن سليمان بن ابي حكمه أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حطمة في صلاة الصبح وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي فمر على على الشفاء أم سليمان فقال لها لم أر سليمان في الصبح فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه فقال عمر نعم لأن أشهد لأن نعم لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة شيكنا وحدثني عن مالك يا ذنتر دني يا جيو دغ الإمام مالك عن ابن شهاب شي كما يا جيو دغ محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حطمة shi kuma ya jiyo daga abi bakar ɗan Sulaiman ɗan abi hatma anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu faqada Sulaiman ibn abi hatmata fi salati subhi haƙiƙa umar ɗan khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato wata rana ya nemi wato ya lalleka a cikin sahu bai gaba baban shi Sulaimanu bin Abi Hatma a cikin sallar asubai saboda yana da kyau limami wanda ya saba yin sallah tare da su idan aka yi sallah mutumin da ya ga yana halarta sallah a lokaci lokaci kullum yana zauwa aka yi wata sallah bai gan shi ba to yana da kyau ya yi tambaya akan menene ya sa wani bai zo ba saboda shi duk wani limami Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mai nauyin unguwa ne a kan shi wato zai dinga kula da masu zauwa don in ba su zo ba a yi tambaya a kansu a ji lahiya ko ba lahiya ba ko tafiya ko wani abu makamancin haka saboda jiki da jini to shikenan Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu da aka yi sallar asubahi wanda ya saba gani kullum sai ya dan lalleka su in ya gansu alhamdulillah in bai gansu ba sai ya tambaya game da wanda bai zo shi ba to wannan gamin sai ta fado kan Sulaiman kan Sulaiman ibn Abi Hatma wa anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ghada ila suq to Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya tafi kasuwa da wurwuri da safi yayi sammako ya tafi kasuwa da wurwuri da ya tafi wa maskanu Sulaimana baina suƙi wal masjidin Nabawi gidan da Sulaimana bin Abi Hasma din yake inda yake halarta sallar asubahin tare da Umar dan Khattab gidan nashi tsakankanin masallaci ne da kasuwa tsakankanin masallacin Madina na Annabi da kuma kasuwa Az-Zawra kasuwa ta Madina an gane famarra ala shifa'i ummi Sulaiman wato sai umar ɗan khattab radiyallahu anhu ya tafi hucewa ta wajen malama shifa wato wannan lakabinta ne a ita ce gozo manya sunanta laila bintu abdullahi bin abdishams an gane ko wato sai zo hucewa ta wajenta ita ce mahaifiyar shi suleiman kinna faƙala laha lam ara sulaimana fi subihi Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu ya ce da ita a mamar Suleiman yau Suleiman ban gan shi a masallaci a sallar asubahi ba. Faƙalat innahu ba ta yi salli fagalabatuhu ainahu. Ta ce, Ai, Suleiman yau kusan kwana yayi yana sallah yana ƙiyamun laili. Kuma can ƙarshen dare kawai idanuwan shi suka yi ƙarfi shi, barci ya kwashe shi. Ka ji dalilin da ya sa lafiya ƙalau amma. فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة عمر دا خطاب رضي الله عنه يتي كان جألبي yace lalle wallahi in yi sallar asubahi a cikin jama'a ya fi a gare ni sama da in kwana ina sallah amma kuma in rasa asuba a cikin jama'a in yi asuba ta ni kaɗai wato wannan saboda ɗimbin ladan da yake cikin halartar sallar asubahi cikin jama'a mutumin da zai yi iyamun laila cikin dare ya dade yana ta ibada ya dade yana ta yana ta sallah raka'a goma raka'a sha biyu raka'a ashirin amma kuma daga ƙarshe wajen lokacin da ya kamata a can an gan shi a tsaye a lokacin kuma zai kwanta ya barci lokacin da ya kamata a ce ya halarci asubahi cikin jami'a a lokacin barci zai yi ƙarfin shi to gwanda ya kwanta ya yi barci ya halarci sallar asubahi saboda ita sallar asubahi kamar yadda manzon Allah ya faɗa duk wanda ya yi ta a cikin jama'a to yana cikin alƙawarin Allah cewa Allah zai bashi kariya man sallar subaha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatin lahi fala yatlubannakum Allah min dhimmatihi bi shay'in fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bi shay'in yudrikuhu thumma yakubbahu ala wajhihi fi nar jahannam hadisi yana cikin sayo muslim yana cikin musulun na al'imam muhammad na'am حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي أمرة الأنصاري أنه قال جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو فأخبره فقال من معك من القرآن فأخبره فقال نعم فقال ما معك يورا.
من القرآن فأخبره فقال له أثمان من شهد الإشاء فكأنما قام نصف ليلته ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik shi kuma ya jiyo daga Yahya ɗan Sa'id shi kuma ya jiyo daga Muhammadu bin Ibrahim shi kuma ya jiyo daga Abdurrahman ɗan Abi Amra al'ansari mutumin Madina. Abdurrahman ɗan Abi Amra ya ce, Ja'a Uthman bin Affana ila salatil isha'i, fara'a ahlal masjidi qalilan. Uthman ɗan Affan Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi, a zamanin da yana khalifa na musulmi. ya fito daga cikin gidan shi ya zo shi masallaci saboda sallar isha'i da ya zo fara'a ahlal masjidi qalilan sai ya ga waɗanda suke waɗanda suke cikin masallaci suke jiran limami ya huto a yi sallar isha'i yan kaɗan ne idan aka dangana su da waɗanda suke halarta sallar isha'i a wannan lokaci da ya shigo masallaci ya ga jama'ar ba ta da yawa yanzu ya zai farfaja a fi mu'akharin masjid sai ya zo gehen masallaci sai ya kwanta a ɗan kishin gida yake jiran mutane su tattaru shine yantazirun nasa an yakturu yana jiran mutane su yawaita ya tashi ya je ya musu sallar isha'i saboda dama haka ya kamata limami ya yi a kullum limami ya dinga bibiyar halayen mamun shi in ya zo shi ya ga mamu sun yawaita sun taru da yawa sai a je a yi sallah amma in ya zo ya ga mamu mutum ɗaya ne mutum biyu to shi ma yanzu ya shiga cikin kasan mamu sai ya zama da a share ɗaya shi ma ya jira mamun su karu sai a tashi a yi sallah saboda wani lokacin shi ana mai uzuri to shi wani lokacin sai ya musu uzuri an gane fata huguna abi amra shikenan ana nan ana nan usman dan affani yana kwance a gefen masallaci su ibnu abi amra suna zazzaune a can cikin masallaci fata huguna abi amra sai ibnu abi amra wato ya zo wajen usman dan affan ya ce wancan ai shugaba ne a zaune ya dan kwanta bari mu je mu mu gaisa fajalasa ilaihi sai ya zauna zuwa gare shi da ya zo sai ya zauna bayan sun gama hira sai yake mai tambayoyi to shine fasa'alahu man huwa yace wane ne kuma wannan fa akhbarahu yace eh ni ne ai Abdurrahman ibn Abi Amra fa qala ma ma'aka min alquran Usman dan Affan yace da shi me ka haddace na alqurani me ka sani a cikin alkur'ani izu nawa ka haddace saboda a lokacin mutumin da yake da haddal qur'ani mai yawa to shine mai ilimi da yawa eh ba irin na yanzu bane kuma haddacin qur'ani daban mai ilimi daban amma a da abin da ka haddace na alkur'ani shi yake nuni akan yawan iliminka ko rashin iliminka an gane in ka ce kana da izu goma wannan ya ce yana da izu biyu la shakka kafi mai izu goma kafi mai izu biyu amma in ka ce kana da izu arba'in ga mai izu hamsin mai izu hamsin za a gabatar saboda ya fi ka yawan hadda don haka dole ya fi ka yawan aiki mu a yanzu muna tattarawa ne muna ta karantawa muna ta karantawa aiki sai ya karamta amma a da su kuma aiki ya yawa karatun kuma ya zama kaɗan za ga umar ɗan khattab a shekara takwas ya haddace suratul baqara amma ya ka san ba kulluwa ba ce baya da an gane ko za mu karanta insha Allah a gaba wanda da ya haddace saboda farin ciki da murnar ya gama suratul baqara ya yanka raƙumi ya soke raƙumi na'am an gane to yace da shi mai ka haddace na alqur'ani fa akhbarahu sai ya bashi labarin abin da ya haddace na alqur'ani yace ai na haddace kaza da kaza na kai guri kaza a yanzu to shikenan fa qala lahu uthman sai uthman ibn affan yace da shi man shahida al-isha'a fa ka'annama qama nisfa laylatin wato dukkan wanda ya halarci sallar isha'i cikin jam'i dukkan wanda ya yi isha'i tare da jama'a to za a rubuta mai ladan tamkar wanda ya yi ƙiyamun raban dare ga baki ɗaya a raba dare gida biyu kamar wanda ya yi ƙiyamun tun daga farkon shahale zuwa tsakiyar dare wa man shahida subha fa ka annama qama laylatan to kuma wanda ya haɗa. isha'i da asuba wato da ya halarci sallar isha'i ta jiya da dare a cikin jam'i asuba ma kuma ya je yayi ta cikin jam'i za a rubuta mai ladan tamkar yayi kiyamulle da daren gabaki daya anan Usman dan Affan shi kuma yufaddilu wato yin sallar isha'i da asubahi cikin jam'i akan mutum ya kwana yana sallah amma ba tare da yayi ba tare da yayi sallar isha'i ba a cikin jami'i ba tare da yayi sallar asubahi cikin jami'i ba saboda rashin kwana kana sallah ka kwana kana barci ba alama bace daga cikin alamomi ta munafukai amma rashin halartar sallar isha'i a cikin jam'i da halartar sallar asubahi cikin jam'i alama ce daga cikin alamomi ta munafukai kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa an gane ku kenan don haka abin da yake wajibi dole a za ka ba da mahimmanci a kan shi sama da abin da yake nafila ne farko idan a gobe kiyama ba an fara maka tambaya akan nafila ba ba wanda zai fara yi maka tambaya akan nafila a kowane aiki daga farilla za a fara sai farilla ta cika sannan za a waiwaya nafila amma ga shi a nan farilla ba ta cika ba kayi ta nafilfili to za a ga nafilolin naka za a watso maka kayanka an gane ko irin mutumin da bai musulunta bane ya ta alheri ba wani abin da zai amfana da shi an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya faɗa a cikin hadisi kudusi wato ma raba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi wato bawa na bai kusanta ba zuwa gare ni ta hanyar aikata wani abu na alkhairi sama da aikin da na fargonta mishi in dai mutum yana son kusanci da Allah shine ya aikata abin da Allah ya fargonta mishi awwalan ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث نعم alhamdulillah
Laila wa Sila, Laila Binta.
na'am laila bintu abdullahi ibn abd shams